ganin dingi muna roƙon Allah madaukaki ya ƙara wa malam lafiyar jiki da imani jinya da yake fama da ita ubangiji Allah madaukaki sarki ka warkar da shi mun haɗu cikin wannan masallaci kamar yadda na faɗa muna cikin wannan sura mai albarka suratul tauba yau insha Allah za mu tashi faɗin Allah subhanahu wata'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون in ba mu manta ba wannan sura kamar yadda na faɗa a farkon wancan darasi dama daga cikin sunayenta an ambace ta da sunar cewar mai kunyatarwa surar ta faɗi ahwalul munafiqun halaye ɗabi'u irin na munafikai ba kuma surar tana gaya mana labari ne irin na waɗancan mutanen kawai mu ji halayensu da yanayinsu ba a'a in ka ji an faɗi hali na mai imani a alkur'ani wanda ya gabace ka to so ake kai koyi da irin halinsa in ka ji an ambaci hali na wanda ba musulmi ba kafiri ko munafiki so ake ka nesanci ɗabi'ar ka nesanci halin shi mai imanin in ka koyi ɗabi'arsa ka siffantu da irin yadda ya siffanta to kai ma kana tare da shi da na tashin alkiyama haka kuma in mai irin akasin ɗabi'arsa ne da halinsa halin kafirci ko halin munafirci in ta koya to kai ma ka ɗabi'antu da irin waɗannan hali kuma kana tare da masu da irin wannan hali idan alƙiyama ta tashi Allah ka tsare idan ban manta ba a ayar da mu karanta a ƙarshe hatta ciyarwa al-infaq ciyarwa dan daga addinin Allah fi sabilillahi Allah ya ce su munafikai Allah baya karba musu me ya hana ubangiji ya karbi sadaka addini na ciyarwa na munafikai sai Allah ya faɗi dalilai guda uku farko annahum kafaru billahi al-kufr su asali a zuciya sun kafircewa Allah basu yadda da kadaitakar ubangiji samuwarsa kadaitakarsa cancantarsa da bauta basu yadda ba barantana manzanci aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rashin yadda a zuci imani kudurtawa da amincewa a zuci rashin yadda da shi ya mai da su kafirai ko da kusan furta da baki sai Allah ya faɗi dalili na biyu a cikin wannan aya sai Allah ya ce kuma su daga cikin wata ɗabi'ar su da halayen su da yasa Allah ya ki karɓar sadakar su wala ya'tuna salata illa wa hum kusala ba sa zuwa sallah face suna cikin lalaci ma'ana ba su cika ma halartar sallah ba sai wasu malama suka ce wannan ɗabi'a ta fi girma ta fi ƙarfi musamman a yayin sallar jama'a a ta da inji eh sun tafi soyawa man kowa sun wadawa sun yi sakaci ne wanka ai ba za a bari har sai lokacin karatu kuma a sayo shi ba a ba yanzu kan wuta ai an dan an dan yi sa'a ma yau din ma amma ai mu ci gaba na'am Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana cewar dalili na biyu shine ba sa zuwa sallah illa wahum kusala sai malama suka ce wannan ya fi ƙarfi musamman a sallar jam'i. Munafiki ba iya halatta sallar jam'i, tana da nauyi a wurinsa. Don haka, halattar sallar a masallaci jam'i tare da liman, wallahi alama ce ta imani. Ce sa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, wanda kuka ga yana halattar sallar jam'i tare da ku a masallaci da liman, to ku shaida shi mai imani ne. abin da ya ɓoyi kawai yana ga Allah amma dai shi alama ce ta cewar mai imani ne halattar sallar jam'i alama ce ta imani sai Allah madaukakin sarki ya faɗi dalili na uku da yasa ba zai karɓi sadakar su ba sallah ce wala yunfiquna kuma ba sa ciyarwa ma da dukiyar dan daga addinin Allah illa wa hum karihun face suna ƙi kamar ana tilasta su kamar ana sa su dole wannan kuma kai da karin kanka ma a jikinka kana iya ji in ka ji ba ka iya ɗaukan dukiyarka ka taimaki addinin Allah ko kuma in ma za ka taimaki addini kana jinsa kamar tara kamar an ɗora ma haraji a dolan dole kake yi ita ma alama ce ta munafurci Allah ka tsare mu kinan mai imani yana ciyar da dukiyarsa ne da nishadi ya yarda ya amince sakamakon da ake wurin Allah ya fi abin da yake aljihunsa ma'ana yana amuntuwa da abin da yake wurin Allah fiye da abin da yake aljihunsa sai Allah madaukakin sarki ce to irin waɗannan munafikai sallah ce fala tu'jibuka amwaluhum kar anan rayuwar duniya ya baka mamaki ko ya baka sha'awa abinda Allah madaukakin sarki ya basu a'a a wata aya Allah madaukakin sarki yana cewa wala ta wala tamuddanna aynaka Allah yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga munafikai ko zuwa ga kafirai sai Allah ce wala tamuddanna aynaka kar ka daga idanuwanka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum zuwa ga abinda muka ji yadda su kafirai dadi ko muka ji yadda su munafikai dadi azwajan nau'o'i dangi dangi iri iri na dukiya an ba su kuɗi an ba su motoci an ba su mulki an ba su jin daɗin rayuwa kaga wanda mutum kafiri ne shi yana sabawa Allah yana yin abin da ya ga dama amma yana walwala yana sabawa Allah yana abin da ya ga dama amma yana cikin sukuni mai kyau an ba shi dukiya an ba shi mulki an ba shi kwanciyar hankali Allah ce a'a wala tamuddanna ainaka Allah na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka daga idanunka ka hangi ko kaga ma matta'ana bihi abin da muka jiyar da su daɗi da shi azwajan nau'o'i iri iri iri iri na arziki ko na dukiya wanda muka ba su minhum Allah ce zaharatul hayatid duniya kawa ce kawai ta rayuwar duniya mai karewa ce mai wucewa ne kuma Allah ya ce hakan ma mun yi ne linaftinahum fihi dan mu jarrabe su a cikin ita duniyar ko dan mu jarrabe su cikin arzikin da muka ba su sai Allah ya ce wa rizqu rabbika amma kaga arzikin ubangijinka ya Muhammad wanda yake gurin Allah wanda Allah ya tanada dan masu imani khairun wa abqa Allah shine yafi alkhairi kuma shine yafi dawama to shi yasa anan sai ce fala tu'jibuka amwaluhum kada dukiyoyin da aka basu su baka sha'awa wa auladuhum ko kuma tarin yaya da aka musu Allah ya ce a'a kar ya baka sha'awa kar ya baka mamaki innama yuridullahu lalle Allah yana nufin ne liyu'adhibahum biha ya azabtar da su da wannan dukiyar fil hayatid dunya anan rayuwar duniya sai malama suka ce to me ubangiji yake nufi da ya azabtar da su da wannan dukiyar fil hayatid dunya sai suka ce at-ta'abu fi tahsiliha gajiya cikin tarata saboda ita dukiya in ka kula dube ita ba baya hutawa dube dukiya baya hutawa yanzu watakila kai kana iya da rana ka shiga gidanka ka kwanta kai bacci sai an zo an tashe ka an ce maka la'asar kai ko kuma kana da wani lokaci da zaka kwanta ka huta ko kuma ka tafi wata majalisa ko nan irin gurin tafsiri ko gurin daukan ilimi ko tsakanin magariba da isha wani masallaci ka je ka saurari darasi na rantse da Allah mai kuɗi bai da wannan lokacin akwai akwai masu kuɗin da ba sa bacci wani ya gaya min yace mai gidansa wallahi baya fara karɓan waya sai karfe biyun dare ko shi in za su yi lissafi ko in zai kira shi wallahi sai ya jira karfe biyun dare yace nan ne in ka kira shi idan 2 o'clock ta in the night zai rufe ɗakinsa ba mace ba ɗa. Zai rinka karɓan kol da maganganu da shirye-shirye da tsare-tsare ya ce wallahi har asuba. Idan ya fita salar asuba ya dawo zai kama ɗakinsa ya rufe zai yi bacci na awa ɗaya ya ce wala in yi baccin awa ɗaya nan ya tashi sai kuma gobe ya wannan lokacin wata rana a wolf a lagos wani ya zo shi irin masu wanda yake da kamfanoni irin da ayyukan nan ne an sauke kayansa Allah za ka ɗauka kamar bai da hankali na farko tukunna jama'a da yawa suna binsa yana sake da wata jaket da wando waya a miƙa mar wannan yi waya yana tafiya ana binsa ya karɓi wannan yi waya ya a bashi wata takarda ya duba ya sa hannu wannan ina hutu a ciki sai Allah ya ce to su wanda suke kafirai da waɗanda suke munafukai Allah ya ce innama yuridullahu li yu'adhibahum biha Allah yana nufin su da wannan dukiya ne dan Allah ya azabtar da su sai Allah ce fil hayati dunya anan duniya to ta ake azabtar da mai dukiya da dukiyarsa a duniya sai aka ce at-ta'abu fi tahsiliha wahala da zai rinka sha wurin me wurin tarata kai ya tashi nan ya faɗi nan ya tashi nan ya faɗi nan ya tsare nan ya zauna a mitin nan ya tafi singapore ya tafi ina ne iyalansa akwai wanda ba shi da kyakkyawan lokaci ma da iyalansa zama da iyalansa ya ci abinci tare da su ko ya ga news ko ya zauna tare da su ko ya taɗi ko ya kaza kai akwai wanda saboda tara dukiya wallahi mace ma ba shi da lokacinta to irin wannan Ubangiji yana nuna mana a tabu fi safi tasilil mal gajiya da wahala da ake yi wajen tara dukiya in mutum mai imani ne to yakan raba duniya ne ya san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna li rabbika alayka haqqun ubangijinka yana da me haƙi akanka jikinka kansa yana da haƙi akanka iyalanka suna da haƙi akanka sai annabi ya ce fa'a'ati kulli zi haqqin haqqahu ka ba wa kowane ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa ubangijinka yana da lokaci na ka bauta mar in lokacin bautar sa yi to bauta wa Allah a ce saboda tara dukiya ba za ka iya azhar ba ba za ka iya al'asar ba ba za ka iya magariba ba ba za ka iya isha ba ba za ka iya asuba ba ina nufin ba za ka iya kai su masallaci kai sallah tare da liman ba baka da lokacin karanta alqur'ani baka da lokacin tasbihi baka da lokacin zuwa gurin wa'azi baka da lokacin majalisi na ilimi saboda tahsilil mal to wannan dukiya ta zama maka wahala Allah yana azabtar da kai da ita kana shan wahala saboda ita ga kuma in ka mutu to baka isa tafiya da ita ba Allah sai ya ce kuma a ƙarshe wa tazhaqa anfusuhum kuma su waɗanda suke kafirai da waɗanda suke munafikai rayukansu za su fita ne a jikinsu wa hum kafiruna suna kafirai babu tashin hankali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wancan hadisi na na Abu Dawud da Ibn Majah manzon Allah mai tsira da amincin Allah yace innal abdul mu'min wannan daban sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace amma wa inna abdul kafir kaga bawa kafiri idza kana fi qita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah in rayuwar duniya za ta kare kuma rayuwarsa ta barzaku za ta fara ma'ana shine idan ajali zai sauka masa sai nabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzilu alaihi mala'ikatun minas sama'i kawai sai ya ga saukar wadansu mala'iku daga sama annabi yace maddal basar iya ganin sa sune sai annabi yace kuma za su zamanto su dul wajhi masu tsananin bakar fuska fuskar su ba haske ba annuri ba tausayi ba murmushi hatta yajlisu minhum mad albasar sai su zauna su kewaye shi iya ganin sa dama su ne hagun su ne gaba su ne ba kana nufin wanda ajali ya sauka mar yana ganin mai jinya baya gani wallahi yana ganin gadon da yake kai baya gani yana ganin katanga wall na ɗakin court da yake ciki baya gani duk wanda ajali ya sauka mar abin da yake gani kawai tun zurutun mala'iku yake gani. Maddal basar iya gani, annabi ya ce su ne. To wannan abin shi ne tashin hankalin mutuwa. Ɗan adam ya san rayuwa ba ta kyau ba, makoma ba ta da alkhairi. Babi na masifa na bala'i ya buɗe mar, har abadin abada. Sai Allah ya ce, a irin wannan lokaci to suna cikin baƙin ciki domin me, wata zaƙa an fusuhu. annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma su wayannan mala'ikun za su zo bi kafanin min akfanil janna da likafani idan nan dan wuta ne likafani ne irin na wuta wanda za a nade ruhin a ciki haka ma dan aljanna annabi ya ce wa kafanun min akfanil janna da likafani irin na yan aljanna shi kuma wani wa kafanun min akfanin nari to dan haka kenan fitar rai masifa ne fitar rai bala'i ne Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka sa rayukan mu suna fita muna masu imani sai Allah ya ce me ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون babban malami ibn kasir sai ya sake nuni a ƙarƙashin waccan ayar ya kawo wata aya da Allah ke cewa a yahsabuna shin suna zaton tsammani suke yi annama numidduhum bihi shin ƙarin da muke musu a rayuwar duniya min malin na dukiya wa banin da ƴaƴa nusari'u lahum fil khairat suna tsammanin wani ɗin alkhairi ne ana ba su rabonsu ne su ci ya ƙare Allah ce bal la ya sha'aruna ba su sani ba cewar wani abin ɗin istidraji ake musu domin in mutum wani yana zaune yana saba wa Allah yana abin da ya ga dama sai ga dukiyarsa tana karuwa ƴaƴansa suna karuwa arzikinsa yana yawaita lafiyarsa gangariya sai ya ɗauka shi kan in komai oke ne kuma istidraji ake mar abinda bahaushe yake cewa kiwon ragwallaya ya gama maiƙo ya gama girma ya gama nama a ƙarshensa mai yanka ne Allah ya sauwaka. Da haka Allah ya ce, wa ya halifu na billahi, Allah ya ce kuma su munafukai ɗin nan daga cikin ɗabi'unsu da halayensu shi ne wa ya halifu na billahi, za su rinka rantsuwa da Allah, innahum cewa su laminkum suna cikin masu imani, ai su suna da imani. Allah ya ce wa mahun minkum, alhali su ba a cikinku suke ba ma'ana ba sa cikin masu imani. koda ku suna inda yayin musulunci suna furtawa da baki suna yin sallah wani lokacin in dai zuciya ba ta da kyau in dai abin da ake nufin su al'itiqad kudurtawa da ake a cikin zuciya in dai bai inganta ba to dan adam bai inganta ba dole ne zuciyarka abubuwa guda uku suke dauke da kalmar shahada ka furta na farko ka kudura a rai ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu aw anna muhammadan rasulullah kana shaidawa shaidawar da babu kokanto babu shakka a cikinta lalle Allah ubangiji wanda yake da haƙƙin abauta mar shi ɗaya ne Allah ne kuma annabi Muhammad manzansa ne ka kudurta wannan sannan bakinka sai ya furta sannan gaɓoɓinka sai su yarda su yi aiki akan haka in gaɓoɓinka suka yarda suka yi aiki zuciyarka ta ƙudurta bakinka ya furta to shi ake kira imani da bakinka zai furta zuciyarka ta ƙi yarda to shi ake kira munafurci ya zama to annifaq baka yarda ba baka amince ba tuƙiya kai kake yi to wannan ya zama masifa Allah ya ce to su munafikai sukan yi rantsuwa da Allah cewar innahum laminku su suna tare da ku Allah ya ce wa ma hum minkum alhali kuma su ba sa tare da ku masu imani ma'ana ba sa tare da ku ba sa amintu da ku walakinnahum sai da su qaumun mutane ne yafraqun ma'ana suke ɗaukar wannan rantsuwar a matsayin abin kariya a gare su suna ɗaukanta ne a matsayin abin da za su yi wa kansu kariya shi ne ma ya ɗauke su suke rantsuwa da Allah cewar innahum laminkum Allah ya ce hasali ma لو يجدون ملجأ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لا تشي لو يجدون ملجأ والله دا زاس سامو وتمفكا wanda za su fake su yi abin da suka ga dama su yi abin da suke so au magaratin ko kuma su samu wata mabulla kamar a ce abinda balarabe yake nufi almagharat shine kamar irin hanyoyi da suke tsakanin dutse da dutse wanda mai shiga ma sai ya karkace kafin ya shiga wanda inda zai shige ya shige wanda yake nan ko in ka leka ba za ka iya gano wanda yake can ba in ba sa ido kai ba to inda za su samu irin wannan au muddakalan ko wata mashiga Allah ce lawallau ilai wallahi da za su yi gaggawa zuwa gare shi wahum su yajmahuna suna gaggawar shiga ma'anarta shi duk wanda yake mai imani in misali yanzu a ce kai ɗan azare ne babanka ɗan azare mahaifiyarka da kakanni kowa ɗan azare in kana azare a nan kana a matsayin musulmi kana zuwa masallaci kana aikin musulunci kana sastarar musulunci kana musulunci yadda Allah ya ce inda za ka tafi inugu ba wanda ya sanka a anguwar ba wanda ya sanka to ba za ka fasa yin abin da kake a azare ba ba za ka fasa sallah ba ba za ka fasa azumi ba ba za ka fasa zikirin Allah ba ba za ka fasa duk abin da ubangiji ya dora akan ka ba yadda giya take anan haram yadda zina take anan haram yadda caca take anan haram yadda bautar gunki take anan haram yadda duk al'amura suke yin anan haram in ka je can ma ka san wanda yake ganin ka anan yana ganin ka a can amma da a ce in kana nan idan wani abu ya ɗauke ka aiki ko neman kuɗi ko wata tafiya sai ka je ka shiga gurin waɗanda ba musulmai sai ka saji to kai ɗin a lokacin ka samu muddakalan ne ka samu mashiga ka samu malja'ar ka samu wata mafaka ne ka samu magaratin ka samu wata maɓulla ne ka shige kana ganin ba wanda ya ganka to haka munafiki yake in ba wanda yake ganin sa in ba tare da musulmai na gari in baya tare da masu imani na gari yana iya cutar da su yana iya yin duk abin da ya ga dama musamman abubuwan da Allah subhanahu wataala ya hana shi baya so zai cutar da addini in kana musulmi sai aka ce yanzu in ka je ka shiga cikin al'ana kai ba musulmi ba kafirai da kai za a zagi musulunci da kai za a soke shi ko saboda siyasa ko saboda neman abun duniya sunanka munafiki wannan abin da kake yi ka samu wata mafaka ne ka fake da ita sai ka ci mutuncin addini to musulmi ma'ana a duk inda yake yana nan ne a matsayin musulmi baya canzawa sai Allah ya ce mai wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in u'du minha ragu wa in lam yu'tu minha وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخرون كسان akwai wanda yake zaune a garinsu a cikin ‘yan uwansa musulmi addinin nan da kake gani a dole yake wallahi da zai samu dama ya je gun da ba a yi ba zai ba ko ka ganin babu wallahi da kyau ah to ai suna da yawa ma a nan ɗin kansa za ka ga wani hatta sallah in ba abokanansa ko mutanen da suke tare da su wanda za su gan shi ba zai ba kuma ta wuce ta wuce amma inda mutane ana zaune wannan ya ɗau buta wannan ya ɗau buta shi ma zai ɗauka amma inda babu kowa ba zai yi ba munafiki ne wannan ba musulmin kirki ba ne kwata-kwata domin bai yarda ma akwai Allah ba waɗannan ɗin da suke ganinsa inda shi musulmin gaske ne da zai yarda wanda yake ganinsa ya fi ganin mutanen da suke ganinsa kuma shi alkhairin duniya da lahira a hannunsa yake so sau da yawa za ga mutane kai wallahi abin mamaki nan nan da kake gani cikin ƙasa ɗaya wani ya gaya mun cewar wallahi ya tafi da wani nysc suka je orientation camp ina tabbatar maka yace yadda ka san kwata shi ba musulmi bane aka yi musu ya tare kawai cikin waɗanda ba musulmai ba saboda ga mata nan ga ana kaɗe kaɗe ga duk abin da ake na addini ba sa ba zuwa masallaci ba zuwa komai ba abin da ake da shi ga can mata na banza ba zai yi sallah ba ba mai takura mar duk yana can abinsa amma da zai dawo kuma su kare orientation camp su dawo nan naka ce hayya ala salamata ne suka dauki buta sai me kafire ne shi ai ba musulmi bane wannan munafiki ne kuma shi munafurci ya fi me ya fi kafirci girma da haka Allah ya ce wa minhum daga cikin su a can irin wannan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye kuma yake har a gaba Allah ya ce man yalmizuka fi sadaqat wanda yake zindanka ai ma'ana yu'ibuka yana aibanta ka fi sadaqati cikin sadaka wannan ma dabi'a ce hali ne na munafiki idan musamman ubangiji yana magana akan abin da ya shafi Hunaini bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yakin Hunaini Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya samu ganima mai yawa Annabi ya zo ya raba wa sahabbai kowa gurgurdan abinda Allah ya kaddara manzon Allah zai bashi to wanda kaga ana zama da shi shi ɗabi'arsa in ka bashi kai na kirki ne duran da ka hana shi zai zage ka ko ba munafiki bane shi yana da halinsu domin wannan hali ne na annifaq Allah subhanahu wataala ce wa min daga cikin su man yalmizuka fi sadaqati akwai wanda yake zindanka yake aibanta ka fi sadaqati cikin sha'anin abin da ya shafi sadaka sai Allah ce fa in u'tu minha in an bashi daga wannan sadaka da ka tara ya manzon Allah radu sai yadda da addinin musulunci kai adalci sai manzon Allah ai kirki sai manzon Allah ai kaza sai kaza Allah ya ce wa in lam yu'tau minha in kuma ba a bashi ba in ba a basu ba idahum su za su zamanto a wannan lokaci yaskaduna suna cikin fushi suna cikin munanan maganganu suna cikin zagi to jama'a koda kai ba munafiki bane koda misali a ce ba wai a hanyar sadaka ba du mutumin da aka ce shi ɗabi'arsa ce a rayuwarsa ce. Ubangiji dai shi ne wanda ya yi mu, ko? To Allah ma wani lokacin yana baka, wani lokacin yana bi. Sai aka ce yau ga ɗan adam, ba noma watakila kake marma, ba kiwo kake marma, ba bashi kake bansa ba, ba wani abu kake wannan ba, a'a sai ya zamanto yana iya ma alheri. Wane kaza, in yi tafiya ne, ya dawo a'a wata samuwa yayi yazo a'a shi ma wani abu aka bashi zai zo danyi yayi daya yayi biyu yayi uku yayi hudu kai kuma daya yayi biyu uku kai kuma daya yayi biyu sai yazo wani lokacin kuma sai ba wani ba wata kila kai baka nan ma ko kuma a'a kana nan din ma sai baka samu ba wannan zai saka fishi da shi wannan zai saka ka tsaki shi wani ta aibata ta ce ko kuma ɗabi'a ce ta mutane ɗabi'a ce ta mutane yau in ka bashi gobe ma ka bashi jibi ma ka bashi rata in yazo baka bashi ba sai ce ma mutumin banza sai ce ma mutumin baka da kirki a mu ba mu mu ba mai da masa yanzu a ai ya zabo wanda yake so yana ba su to shikenan sai ta baka misali me iya yi kowa a sai Allah ɗabi'a ce ta munafurci in an ba wa mutum ya yarda in ba a ba shi bai fushi ya aibanta waye zagi ɗabi'ar munafurci a'a in an baka sai ka gode in baka samu ba sai ka yadda babu rabanka sai ka roƙi Allah ya kawo naka raban sai ka roƙi Allah naka raban ya faɗaɗa shi sai ka roƙi Allah in a nesa naka da yake Allah ya kusanto da shi fakat ma wallahi ba ɗabi'a kirki bace ba ɗabi'a bace mai kyau a ce wai kai kullum in dai ba a baka ba shi yasa cikin hadisin Abu Dawud akwai wani hadisi na Abu Dawud da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu abubuwa guda goma yace idan al'ummar musulmai suka zamanto suna aikatawa sai Annabi ya ce halla bihal bala'u bala'i zai sauka mata a wannan al'umma daga ciki sai aka ce idan ana ba wa mutum makafata sharri kaga mutum za a iya haki ko za a iya girmama shi ko za a iya wani ɗinsa amma abin da isa ake bashin nan ko ake girmama shi nan ko ake kazaɗin nan tsoron sharrinsa ake ko ka sa musulunci ba laifi ba ne in ka san mutum ɗan sharri ne ba shi ka tsira daga sharrinsa to idan ya zama to an samu mutanen da su ana ba su ne kawai don a tsira daga sharrinsu to a yi ta kusan tashi ka san ku yanzu ta kusa tunda yanzu a cikin mutane ana samun su irin su wani ma kai ma da kanka in ka hango shi ma zaka cire zai iya ma kazafi zai iya ma sharri zai iya ma zagi zai iya ma komai saboda mai saboda bai samu ba Allah ya tsawaka sai Allah ce walau annahum radu ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون
dan haka karke mamakin abin da yake faruwa a kowane irin zamani a kowane irin lokaci duk daraja da kima da matsayi ba wanda yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in annabi zai yi rabo sai wani ya ce ya rasulullahi wannan rabon kan ba na fa Allah da shi ba ba na ba ya adalci ba to wa kake ganin zai tsira eh wa kake ganin zai tsira in mutum zai dubi manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yayi rabo sai ya ce wa mutumin bai yi adalci ba to wa kake ganin zai tsira da haka Allah madaukakin sarki sai ya hankalin masu imani sai Allah madaukakin sarki ya ce walau annahu ka gada dai su walau annahum da dai su radu ma atahumullahu wa rasuluhu da dai sun yarda da abin da Allah ya ba su da manzansa sai malama suka ce ai wanda yake raban manzan Allah ne amma me yasa ubangiji yace walau annahum radu ma atahumullahu sai Allah ya ambaci Allah wa rasuluhu da manzansa yana nuna duk abin da manzan Allah yayi da izinin Allah yayi hatta rabo in kaga manzan Allah yayi rabo da izinin Allah yayi raba da sanin Allah yayi raba akwai yaddar Allah a cikin rabar da haka to da su sahabbai ko da su mutane waɗanda manzan Allah bai ba su ba ko ya ba su kaɗan da walau annahum da dai su radu sun yarda da ma atahumullahu abinda Allah ya ba su wa rasuluhu da manzansa wa qalu suka ce hasbunallahu Allah ya isar mana Allah shine mai isarwa Allah shine mai bayarwa samu ba shine yake nuna zaman lafiya ba ubangiji subhanahu wataala yana iya baka kadan kuma ya jarrabe ka kadan Allah yana iya baka da yawa kuma ya jarrabe ka da yawa yanzu idan mutane biyu suka samu aka ba su rabo sai aka ba wa ɗaya dubu hamsin sai aka ba wa ɗaya dubu goma sai ya gode wa Allah wancan ma ya karɓa shi ne mai hamsin in bai gode wa Allah ba inda za su dawo gida ɗayan ya zo ya samu wani ɗan boksa ya kada ɗansa kuma ya gudu to kaga wata kila shi ya je asibiti ma ya nemo ciko wannan kuma sai ya zo ya samu da goma wasu ne ya kwaba ya tsare su ai abin da Allah ne za ka yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yarda da rabon da Allah ya baka sai annabi ya ce takun aganan nas sai ka zama to mafi wadata cikin mutane yarda Allah ya baka kadan ka yarda da kadan din za ka yi rayuwa irin ta wannan kadan din sai ka zama mawadaci Allah ya baka mai yawa baka yarda da yawan ba kana ganin kana leƙen wane da wane da wane da wane kana san irin rigar wane da wane da wane kana san irin gidan wane da wane da wane kana san irin takalmin wane da wane ma'ana kana san rayuwa irin ta wane da wane to sai kaga abin da aka baka ya ma kadan ya ma kadan wani yazo yana kuka a cikin mutane yana complain din albashin nan gaskiya ya kaɗan wani ce masa kai ba albashin ne ma kaɗan ba kai ne kai albashin kaɗan saboda watakila kana da albashin dubu ɗari buƙatar ka kuma ta fita mai miliyan kai yadi ba za ka iya sa ɗan dubu dubu ba duk inda ka game wata lantsatsiyar gizina ita ka kyau ka yanka duk inda ka ga wani mashin mai kyau irinsa kake so ka hau in kaga aki design din wani gida ka ce irin wannan zan yi in albashi zai ma daidai yanzu ba shi ne yi ma mai ba yi ma kaɗan ba a cikin albashin ka dama ba a yi lissafin a albashin ka na biya ba sai kuma kana sayan zabuwa ta ka ɗauko albashin wani abin da baya cikinsa dama a tsarin alba yanzu kana yaliye kana da mata biyu da yayanka wace ma za ka ci zabuwa wace ma dama albashin babu shi a ciki in ka ɗora mar yanzu ka zo ka ɗora mar abin da babu na ba zai iya ɗauka ba domin dama ba a ce ya ɗauka ba amma inda ka yarda za ka sa yadi irin girmanka za ka ci abinci irin naka matarka za ta ci irin naka ‘ya'yanka za su yi makaranta irin naka mutum yana ɗaukan albashin misali dubu saba'in tamanin ɗansa yana makarantar dubu ɗari to ya zai yi kuma su uku ko su hudu to ya zai yi ta ga wannan ya ɗora wa abin rayuwar da ba zai iya ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce warda bima qasama Allah laka yarda da rabon da Allah ya baka sai annabi ya ce takun aganan nas zaka zamanto mafi wadata cikin mutane domin annabi ya ce al-ghina ghina nafs wadata dai ita ce wadata da take cikin zuci kana da kadan ka yarda kadan ne naka haka Allah ya baka zaka rayu da kadan din sai ka zauna lafiya amma ka ga mutum Allah ya bashi rabo bai yarda da rabansa ba wani sai ya daina bin layika saboda me saboda ba shi ya karba a can ya karba a can ya karba a can ya karba a can ya karba a can kaga mutum ya yi ba shi bai da gudun zuwa wani ya zama masifa amma inda ya yi haƙuri zai rayu gwargwadon irin rayuwarsa to da watakila abin zai zo masa da sauƙi da haka sai Allah ce to su irin waɗannan munafukai da dai sun yarda da rabon da Allah ya ba su wa ƙalu suka ce kuma hasbunallahu Allah ya isar mana wurin tsare bukatunmu wurin tsare damoyinmu wurin bamu sai yutinallahu da sannu Allah zai bamu ma min fadlihi daga falalarsa wa rasuluhu da manzansa ma'ana rabo yana gaba Allah madaukakin sarki zai iya azarta mu da rabo a gaba zai iya bamu fiye da wannan abin da bamu samu ba yanzu kullun ka rasa to ka kaddara abin da ka rasa nan akwai tiriliyon sun a hannun Allah wata ran yana iya baka wanda ya samu wata ran wata ran zai rasa wanda ya rasa wata ran wata ran zai samu mu ne ƴan adam muka ɗauka za mu ta samu za mu ta samu a yanzu ka duba mana wadda bi'unmu ne ƴaƴanmu ma da aka suke tashi yanzu ka ko nefan nan da kake gani da za ta yi awa sha takwas a jere ba ɗauke ba ko da kuwa ta minti talatin za su ɗauke sai an zage su kuma wani ɗin ba ɗabi'a ce mai kyau ba yaran kama har zai tashi da mai da zagi ‘yan iska ‘yan wuta sun ɗauke ‘yan iska ‘yan kaza ‘yan kaza ‘yan kaza ‘yan kaza ‘yan kaza ba mu yarda mun samu yanzu falillahi alhamdu ba mu samu ba Allah zai kawo Allah ce wa Allah min fadlihi sai Allah ce inna su ce lalle mu ila Allah zuwa ga Allah ragibun a gare shi muke kwadai malam yace fa zaman nan fa zaman mata da ayatul karima wannan aya mai girma malam yace ta tattaro adaban aziman wa sirran sharifa wallahi ta tattaro ladabi mai girma da kuma wani sirri wanda yake daukakakke haifu ta yadda ubangiji ya sanya ja'alar rida bima atahu Allah wa rasuluhu yarda da abin da duk Allah ya baka da manzansa wa tawakkul ala Allah wahdahu da dogara ga Allah madaukakin sarki shi kadai wannan shine cikakken imani ne zaka yarda da abin da Allah ya baka ka san wanda baya yarda da abin da Allah ya bashi wanda aka bashi ma haushin sa yake yi kai ba kai ka ba kanka ba kai kuma ka hana shi ba amma sai rinka jin haushi duk wanda ya gani da kyakkyawar riga sai ji haushinsa na gaya mana cikin tarihi wani daga cikin tabi'ai ko kuma cikin sahabbai mayafi da ya mallaka da matarsa wanda yake iya rufe shi ya sallah ya rufe matarsa ta sallah ko ya iya fitowa da shi cikin jama'a ne abinci guda ɗaya ne sai karamin mayafi wanda suke iya daurawa a gida da haka duk gurin da yake sana'a ana yin sallah to shi ka'idarsa ne sai ya koma gidansa ya ba wa matarsa babban mayafi ta rufe a jikinta ta yi sallah da haka shi ana sallah da wuri yake komawa gida wata ran da ake sallah sai ta ga an daɗe ashe wani ne ya tsene sai ce ki kullum ana sallah sai ka rinka fita me ya faru ya ce a ne kaman da kawai la'alamu bi hali illallah ni ba wanda ya san halin da nake ciki sai Allah ranar sai ya matsa mar sai ce masu to abinda sa ga nake zama kaji kaji kaji kaji kaji wannan tattaunawa ta su sai tsawo lokacin da ya dawo gida sai matar ta ce mai gida limasa la ta'ti bi sur'a yau kuma me ya faru baka dawo da wuri ba yace baki sani ba ai wani ne ya tsare ni yau sai da ga masa halin da muke ciki tace masa ka ga yamar a to al'ana ana da naqwal firam a yanzu kan lokaci da zaka sake ni bakasna sinina mun zauna da kai shekaru da yawa la ya'lamu bi halina illa Allah ba wanda ya san halin da muke ciki sai Allah muna da shi ko ba mu da shi ba wanda ya san halin da muke ciki sai Allah wal yawma tashkullaha ila makhluqin min makhluqatihi a yau zaka kai karar Allah gurin wani daga cikin halittunsa wanda ka je ka gaya mar din me zai ma abin da ubangijin da ya san halin da muke ciki bai mana ba ta original kenan wannan sune matan kirki amma matan yanzu Allah ya sawa matan yanzu kan kai na ai ko baffa kake za ta ce ga wani nan za ka je ka same shi ba in kan kima ita za ta je ni kan walacin da yake zo ga ma ni kan na zo ba kwanan mu ba mu ci ba Allah ya sawa da haka Allah ce inna ila Allah ragibun kinan wannan yana nuna mana mu dabi'antu da wannan dabi'a mai girma ma'ana mu rinka yadda da gwargwadon abin da Allah ya ba mu mu rinka amintuwa da abin da Allah ya ba mu duk yadda kake nan wallahi inda zaka duba kalalima za ka kafi da yawa da yawa zaka ga kafi su akwai wanda inda zai iso iya irin halin da kake wallahi shi yana ganin ya tsira in kana cin abinci sau biyu akwai wanda baya samu sau biyu in kana cin sau uku mara kyau akwai wanda baya samun sau biyu mara kyau ma baya samun sau ɗaya mara kyau ma a bige-bige kawai ake ɗan kalace-kalace farantana mu a yanzu za a ga mutum yana da riga goma za a ga yana da abin hawa yana da ɗan tasarrafi amma kullum yana cikin kuka yana cikin zagi baya godiya ga Allah da haka Allah ce ina ilallahi ragibun kuma ina ganin insha Allah mun so kan rubu'i ko inna masadaqatu alhamdulillahi anan zamu dakata abinda muka fara daidai ubangiji Allah hada mu cikin ladansa wanda muka kuskure kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ka yafe mana insha Allah a yau zamu tsaye da karatun mu ranar 24 ga watan Sha'ban sai kuma in Allah ya sa da kwanan mu da da ran mu mu dawo bayan sallah mu dora ya Allah muna roƙonka Allah ka riskar da mu da Ramadana Allah kuma ka karba ayyukan mu a cikin sa lallai muna jan hankalin al'umma muna jan hankalin kanmu gaba ɗaya kamar yadda na faɗa ranar a gurin wa'azi wani malami da ake kiransa Sheikh Saleh yace annasu yasta'iduna lir ramadana yace mutane suna tana yin tanadi game da watan ramadana yace wato ma'ana tanadi iri-iri daban-daban yace wani zaka ga yanzu ramadana ya zo babban tanadinsa abin da zai ci ne wannan tanadin yana da kyau ba laifi amma ba shine asalin tanadi ba wani kuma za ga yanzu nan ma zai ce maka aini duna hada kayan sallah yara na da nawa da na mata na duna hada kayan sallah shi iya tanadin sa kenan abin da za a saran sallah amma menene cikakken al-istidad inji Sheikh Saleh yace cikakken tanadi ga Ramadan shine zaman to ka tanadi cikin abubuwa guda hudu na daya al'ista'idadu bil iman kai talibin imani yanzu a shiga ramadan dukan abubuwan da nake munana kasan wani yana nan yanzu ya san saban da yake amma yana ta ayin ramadan ya zo za mu dena wannan dama bai wani talibin ma shiga ramadan ba a kafin ramadan ya zamanto ka tilasta wa kanka ka fara koyan ka daure ka sa ranka ka tilasta mar dole sai ya ƙi saban Allah da haka za ka yi ista'idadul iman ka tanadi imaninka yadda zaka inganta imaninka yadda zaka kyautata imaninka al-istidadu bil qur'an yace kuma zaka yi tanadi wa al-qur'ani kai wa qur'ani shiri kai wa wance wani zai ce yara na na musu kala bibbiyu kaza kaza misali qur'ani wani tanadi kamar a cikin ramadana wani timetable kai wa qur'ani wani shiri kai wa qur'ani ai ba sai sai ramadanan yazo a kafin ramadanan yazo watakila ka shirya in ramadanan nan yazo insha Allah zan karanta izu 20 to taya za karanta izu 20 din kai kuma lissafi duk in akai sallar asuba in Allah da kafin na koma gidana zan karanta izu daya a a ina da hidimomi da yawa in an yi sallar asuba kafin na koma gida zan karanta rabin izu kullun da daddare kafin na kwanta zan karanta rabin izu alal akalla ba ina nufin sai rabin izun ba ma'ana dai kai wani tanadi wanda kai wa kanka timetable duk jarabar shedan ma'ana kayar da zai barka sai kai wannan abu wani qur'anin nan kai wani kuma yayi tanadin eh zai karanta qur'anin gaba daya a ramadana to wani tanadi yayi wa ramadana lissafin yadda daga farkon wata zuwa ƙarshen wata zai karanta qur'ani wani yayi tanadin ma zai yi sauka guda biyu wani kuma yayi tanadin zai karanta izu goma izu goma nan in Allah yadda sai na karance su wani tanadi kai wa azkar ina yi tanadi in na karanta alkur'ani bayan salar asuba zan yi subhanallahi kaza zan yi kaza zan yi har zuwa karfe kaza kai in dai ramadana yazo ba zan rinka fita a masallaci in koma gida ba sai shida da rabi ko sai shida ko sai kaza bayan na karanta alkur'ani zan yi ta yin azkar yace to wannan su ake kira al-istidadu bil qur'an akwai al-istidadu bil akhlaq kai ka san ɗabi'unka ka san naka ni na san nawa ɗabi'unka kai mai zancen mutane ne a majalisa an ba sana kai kana kaza kai kana kaza to tahzibul akhlaq ta ce ɗabi'u ana son su kaga to ina da ɗabi'a kaza zan yi ƙoƙarin dainawa ina da ɗabi'a kaza ba zan yi giba ba ba zan yi annamimanci ba ba zan yi ƙarya ba ba zan yi kaza ba ba zan yi wayanta zance ba ba zan yi wayanta hira ba kai abin da ake kira al'ista'idadu bil akhlaq sannan yace na hudu akwai al'ista'idadu bil a'malus salihah tanadi wa kyawawan ayyuka wayannan ma kyawawan ayyuka ne amma musamman a cikin ramadan akwai wasu kyawawan ayyuka na daban misali al-infaqu ciyarwa kace nayi shirin kullun zan rinka yin kunu na gero na kwata na ba wa bayin Allah. A'a ni ba ni da wannan ƙarfin, wani a unguwarmu dattijan nan ko tsohuwan nan ba ta da mai lura da ita, ba ta da mai bata, na yi lissafin, na yi niyyar tun daga farkon Ramadan har ƙarshen Ramadan kullum zan ba ta abin buɗe baki. Wallahi inda za ka ɗauki mutum ɗaya tak, ka kallafa wa ranka, ka ɗora wa ranka, kullum saboda bukatan bashi da shi zaka bashi abin bude baki zaka dan bashi ruwa zaka dan bashi dibino zaka aika mata abinci ko zaka aika mar abinci iya wannan kake yi har ramadana ya fita Allah ya karba ma to ka kamar ramadana a a wannan nan yana da yaya yaran nan wane maraya ne nayi alƙawarin zan dinka masa dogon riga da wando zai je idi da ita ni ba ni da ƙarfi amma zan yi wa mutum ɗaya tak ko zan yi wa mutum biyu ko zan yi kaza mafi ko kuma a'a ni matashi ne in ramadana ya zo zan ɗauke wa babana sayan kankara zan ɗauke wa babana sayan itace zan ɗauke wa babana kaza a gidanmu kullum zan iya bakin ƙoƙari zan sayi rabin kwanan shinkafa kullum dattijan nan zan kawo mar nono zan kawo mar dibino kullum mahaifiyata na ɗauka wa kaina alkawari zan saya mata kankana zan saya mata kaza zan saya mata kaza zan saya mata kaza kai shiri ka ɗaura wa kanka ka yarda za ka yi Allah madaukaki zai taimake ka wa'annan suna daga cikin al-istidad li ramadana shiri tanadi dan haduwa da watan ramadana kuma wannan yana da kyau mu iya bakin kokarin mu kullun kowanne daga cikin mu ya amalu ala taqatihi yana aiki ne gurgunan ikonsa abinda zaka iya yi ba shi wani zai iya yi ba kai ma abinda zaka iya yi wani ba zai iya yi ba mu ne muka dauka ciyarwa sai mai dukiya kasan wani sai ce kai Allah ya hada mu da Allah zai marawata duba masallacin nan ba a kawo komai kuma shi marawacin ne domin shi din kansa yana da damar ya iya bada kosan 200 kullum yana da wannan damar shi abin da yake jira wani mai gindimi mai arziki shine zai yi shi banda shi kai ma kuma za ka yi na ga wani abu a malaysia ba wai na je malaysia ba ban taba zuwa ba abinda nake nufi na gani a malaysia online wani masallaci yadda suke yi idan aka ce ramadana sauransa wata shida to do contribute suna yin contribution kowa yana jefawa kowa yana jefawa kowa yana jefawa ana rubutawa ramadan feeding ana da kaza, ana da kaza, ana da kaza, ana da kaza. Idan Ramadana ya zo, wannan abin ake amfani da shi, ake duba masu ƙananan ƙarfi, waɗanda ba su da ƙarfi sai a aika wa wannan, a aika mar shinkafa, a aika mar kaza, a aika mar kaza a bashi. Masallaci kuma duk wani mai ƙaramin ƙarfi da mai babban ƙarfi in ya zo shi masallaci zai samu abin da zai ci ya sha a wannan ranar wallahi na taba ganin a governor governor of the province na wannan province din ya zo wata ranar wannan masallacin shan ruwa naga mota ce kawai ya zo da ita da direba da shi da wani abokinsa ba ma wanda ya biyo shi ba irin tarin jama'an nan ya zo aka ce a aka tashi aka tari gwamna aka ba shi guri shi ma aka zo aka ajiye wani abu kamar plate a gabansa aka ajiye mar ana jiran lokacin shan ruwa yayi Dr. Gagman ya gaya mun cewar a masallacin da suke shan ruwa a Malaysia professor ne a makarantar su amma in an zo wurin shan ruwa yana rarrabawa mutane kayan shan ruwa ana aikin abubuwa to amma mu anan bamu cika wa irin Ramadana irin waɗannan shirin ba mu shirin da muka fi azumin nan zan dinka kala biyar kuma kafin ya zo ma azumin ba tsirara kake tafiya ba amma a wajen harkar tara lada kusan tsirara kake kuma haka zaka fita zaka jama'a ga watan ramadana ya zo muna rojo na mu addu'a ubangiji Allah ka yassare mana abin da zamu yi Allah ka isar da mu da ramadana Allah ka karbi ayyukan mu a cikin ramadana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ragima anhu sun maragima anhu sun maragima anhu wanda ya riski iyayensa guda biyu ko guda ɗaya sun girma shi kuma yana matashi yana da abuwa na hannunsa bai yi abin da Allah zai gafarta masa saboda su ba to lokacin ya zo wallahi ramadan yana daga cikin lokacin da ya kamata a ce matasa su tausaya wa iyayensu shi wa iyayensu alkhairi yaro zaka yana rike da wayoyi masu tsada amma bai san wannan wayar wallahi da za ka yi kundin bala ka yi imani ka ce gidanmun nan ba abin da za a ci babanmun nan kaza kaza ina da wayar dubu ɗari da hamsin bari in sai da ita a kyautata abincin gidanmu ana yi da miya kaga abin da Allah zai ma bayan ramadanan ba za ka sake sayan wata ba ya matasa ku yi kokari a tallafa wa iyaye a taimaki iyaye a ji yadda iyaye daɗi wannan ramadanan kwana talatin ne yadda yanzu muke rufe wannan wallahi yanzu zaka ga mun dawo ana cewa kuma Shawwal ya dawo za a dora karatu insha Allah in lokacin ya wuce kuma ya wuce kenan wanda ya riska ya riska wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba yayi asarar lokacin kuma akwai ayyuka da dama ga sunan gurare karatutuka girajen rediyo masallatai da daddare da yamma guraren karatutuka alkhairi Ramadana wata ne na alkhairi, wata ne da ake bude aljannoni, wata ne da ake daure kangarurun shedanu don maka su karkatar da mutane. Da haka wata ne da yake cike da rahama, yake cike da gafara, yake cike da albarkoki iri-iri, amma waye zai samu albarkar shine wanda ya kokari ya tsaya ya riska. Allah ka riskar da mu da albarkar Ramadana, Allah madaukakin sarki ka mana albarka, Allah madaukakin sarki ka karbi ayyukan mu, ya Allah muna roƙonka yadda zamu rufe wannan karatu yau, Allah kuma kai mana arzikin dawowa mu dora, ya Allah kuma dukkan ayyukan da zamu yi Allah ka karba mana. Sannan ina ƙara roƙon addu'a, bana ma an sake mai da nima kurdi. Ina fatan mutane su sanya ni da dukkan waɗanda za su fita a cikin addu'a, Ubangiji Allah madaukaki ya ba mu nasara. Allah ya ba mu lafiyar jiki da kuma gudanarwa kuma Allah ka samu fita dan Allah mu je mu dan Allah kuma Allah ka karba mana dukkan waɗanda suke da bukatu na alkhairi ya Allah muna roƙonka Allah ka karba mana Allah ka biya mana bukatunmu Allah dukkan waɗanda suke cikin kunci albarkar alqur'ani da wannan wata da za a shiga Allah kowa ka yassare masa Allah ka fidda al'ummar ka cikin kunci masu yiwa musulunci sharri da munafurci da kutungwila ubangiji Allah ka mayar musu sharrun su da makircin su kai Allah ka mayar musu sharrun su da makircin su kai musu Allah ka hana su sukuni Allah ka tafiyar da addinin musulunci da musulmai jagororin waɗannan ƙasa wannan ƙasa waɗanda suke da alkhairi ya Allah Allah ka ƙara alkhairi a zukatansu waɗanda ba su da alkhairi ba su da manufa ta alkhairi Allah ka canja mana su ya Allah da masu alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin gobe kuma insha Allah akwai wa'azi a nan bakin masallaci kace me okay akwai neman taimako kuma da fatan zamu taimaka fi sabilillah in tansurullahi yansurkum wa yusabbit akdamakum allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim na'am daga sai okay gaskiyar ka ne sannan eh sabiya yana tunatar da mu mu mutanen kasar katago ne muna muna son jahanna wannan watan mai ta'addu'o'i dare da rana Allah ka ba mu jihar katago kuma Allah ka sanya mana alkhairi a cikinta Allah ka ba mu jihar katago Allah ka sanya mana alkhairi a cikinta Allah ka ba mu jihar Katagun Allah ka sanya mana alkhairi a cikinta mu muna jan hankalin mutane da zarar an ce an ga wata mutane suna daukar azumi wanda ke wannan kan ma waya ce ba za a dauka ba ya zama kauyanci ko ya zama tsohon yayi ma in an ce an ga wata mutane su dauki azumi in an ce an ga wata mutane su sha haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa in Allah ya sa an ga wata ranar talata insha Allah ranar laraba za a bude tafsiri don da ake gabatar a kofar gidan marigayi alhaji baba kafanta in kuma ba a ganshi ba sai ranar laraba ran alamis za a bude in an ga wata an aka bude shi nan masallaci ana tafsiri da asubahi shi kuma insha Allah za bude shi ranar juma'a ko kuma ranar alamis da gurgurdan yadda aka ga wata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم انت الحق وادك الحق لا اله الا انت الاول والاخر الظاهر الباطن الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم زدنا ولا تنقصنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أنت الذي أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا وارزقنا بإجابتك ما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين اللهم ارزقنا بأعمال الصالحة في رمضان يا رب العالمين وتقبل منا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين